إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a wannan hilin amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa don wan kuliya su bin abdullahi Allah muna muwafaka yau muna ladi shidda ga watan Rajab hijira shekarar dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da ɗaya ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin Allah mana mafaka. In wa kamar da aka saba kira insha Allah za a yi kira a kan lambobi guda biyu kamar haka. Lamba ta farko lamba yartar mai lamba cis'in da shidda cis'in da tara sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 aka lamba ta mu shine kenan 96 lamba ta ta kindi 96 99 sifili 1 62 ta mu ita ce 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 wannan su ne za a kira kansu insha Allah wa alaikum salam wa rahmatullah lafiya lau alhamdulillah to bismillah
to in kama haka in na samu ciki ina ina yawan rashin lafiya eh kuma in na ma haka bayan aihuwa in ta rashin lafiya ina iya ɗaukan magani malam dan in huta to na gane na'am to kenan na fatar dai yan wake na wajen kira don za a yi ƙoƙarin assalamu alaikum za a yi ƙoƙarin kawai da rediyo a lokacin kira assalamu alaikum na'am la ilaha illallah na'am تعالى بيوم ولا تمك يوم ولا تمك يوم طيب. نعم كان دي آه bayanin da na yi na cewa mai kira kaga wannan da ya kira ana jin abin kara na radiyo lokacin da mutum zai waya ya kokarin kauda radiyo da kusan shi shi zai yi ba da fa'idar shuraren abin da yake hudi don a ba shi amsa assalamu alaikum na'am assalamu alaikum na'am to bismillah an sanar sai
wai sahara da ake cikin sallah zaman da na sallah
wani zama wai yana eh, zama wanda kankame ke ake zama yake je na ga jira jinsu da sira yawwa eh yawwa yana da aikin yi na ji malamai sun ce ko in ka yi shi ma sai sai sai ka yi jira ba ki
to
eh, amma da Allah da Allah da Allah magana to na ga assalamu alaikum
Assalamu alaikum malam.
wa alaikum assalam na'am
Malam ina da tambaya ce ina da kamar ina da bidiyo ha
ina da kana me
Yana da mata guda biyu.
na'am
To kuma ɗaya tana biyu yadda muke so ɗaya kuma na mata na mata da yadda ya kamata a ci gani.
eh Da ke kushi da kumbu.
ha To ko da na ma ɗaya kina abin da nake so ta zuba shi ne nake so in yi.
kai mi
Kamar ina ma ɗaya ɗaya tana kyautata fiye da ɗaya.
eh Tsammani. Sai kuma ba ta samun haka nan.
eh domin shi ne nake so in yi ko da na kyautata mai to suke to ta mun ne ne illa a ciki.
to na gane abin da ke ne to shikenan
Abu.
assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum Wa alaikum salam wa alaikum salam.
alhamdulillah
Allah muna da tambaya.
na'am
An kamar liman yana sallah.
eh
Idan ya ji mamu suna zauwa ya rubuci haka misali.
eh Ya ya halitta ya jira ya wasu zo ko kuwa ina ida askar in sake.
to na gane assalamu alaikum na'am assalamu alaikum
Alaikum salam. Wa alaikum salam. Guda biyu.
to bismillah
da wai kamar hukuncin ne ce kamar mace a ce ya wacce sun zuwa ce ko za a ga ba za ta komai ya yi ba ba Mene?
ba ni ko kullum har
yan uwanta kamar mace eh wai ya ce a wai ku zan ne wai yayi
kaman kaɗai ta kako mi
kamar wai ku zan ta su zuwa haka gida eh kuma ba za ta ci wani adiko ba a na gane ko wani ko ko wani ba kuma ta ta biyu ita ce cewa kamar wanda zai shahi gaban shi da shamaki ko ba shamaki bisa kan kare aula kamar mutum ya sha ba shawa haka irin wannan kamar kai gaya ga
babu eh kuma haka aula da babu babu babu shamaki ko da shamaki
eh da shamaki ko ba shamaki irin ya samu bayani to na gane ko da shawa
assalamu alaikum na'am na'am
ina so yi tambaya na'am
ana kamar yanzu mutum da yake sa ta ta tashi suna kamar Muhammadu eh
so ya kama suna eh
Ya wanke ma sunan kuma yanzu in kamar sunan baban shi ne.
eh
Kuma yana yana wani bai so ya kama sunan baban shi kuma sunan Muhammad yana kama yana nake ga me matsayin wannan.
to in wai haƙuri a ba da amsa abinda ake ciki ai haƙuri a mai maganar ina ga cewa ta farko ina ga ya tambaya ne akan eh, ta ce ɗaukan maganin aihuwa ba ta da lahiya kuma bayan ɗaukan ciki haka bayan aihuwa 'yan uwa Eh, malamai da jimawa sun yi magana mas'alar ɗaukan magani dalilin tsaye da aihuwa akan wani dalili to shi dai gaskiyar magana in har akwai illa akwai dalili kamar ta ambata da rashin lahiya babu laihi a sha wani magani duk da malamai malamai musu bayar da magani kaza na aka samu maganin akwai samu da yawa masu illa ga mace amma dai matsayin shan magani don tsaye da aihuwa ko jinkirta aihuwa akan illa ga mata ko ga yaron wannan shari'a ba ta ƙi haka ba in aka yi ba a can lahi ne suke magana akwai dalili sai magana ta lista istira zama wanda ake yi daga raka'a ta ɗaya za a ta biyu da raka'a ta uku in za a ta hudu to bayanin da yake yi wasu na cewa ko laihi ne to shi dai yan wa kullum lamarin addini eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin sananne ba wani sabani kan shi yana cewa sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina sallah to wannan zama duk da bai shahara ba cikin safar sallah amma da abin da ya tabbata a littafi mafi inganci a duniyar musulmi domin da duniyar musulmi aka ce sai bukhari a littafai na addini ko ina ka bincika shi littafi mafi inganci bayan qur'ani a kan inganci na labarin da yake kawo to wannan ruwaya cikin sayar bukari bayan kayan sayar bukari nan kusa kusa ma kai ɗalibi ka samu bulugul maram cikin babin siffan sallah saka gwanin ruwa ta malik bin huwairis iya bar labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idza kana fi wutrin min salatihi lam yanhat hatta yastawi jalisan manzon sallallahu alaihi wasallam idan yana sallah in ya mara kin raka ta daya ko ta uku yace lam yanhat bai tashi tsaye hatta yastawi jalisan ya koma dangalgal ya zamana malamai suke suna jinsu istira ke wannan zama da ake a raka ta ɗaya za a ta biyu raka a ta uku za a ta hudu manzon da Allah ya aiko yi wannan zama ba abin da bana wasa ko mutum su ga kan abin haka idan ka ɗauki cikin asabu suna na korowa tabbatata ta ana ga abu humaydi ne cikin sa abu humaydi cikin sahabbai ya zo na karantar da sahabbai da tabi'a a wurin don sahabbai sukan taru da sahabbai da wanda ke an bayan su tabi'ai sai ɗaya cikin sabai ya tashi ya wani aikin ibada yadda ya ga manzon Allah ya sallam to ina ga a cikin wannan ruwaya ta Abu Maid ya zo taron sahabbai dan ce a wurin sahabi ya kai goma sahabi ya kai goma a wurin sai Abu Maid ta ce zan muku sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ai mun sani ce kun ganin san ga kuke da na gai manzon Allah ya tashi ya sallah yanda manzon Allah ke sallah a cikin sallar dai akwai akwai zama a raka'a ta ɗaya ko wani tashi ya wani zama ana ce kenan wannan sunan tabbata ta ba sahabi dai ba malik bin huris wannan ruwa ce ma abu mai da wannan yayi a gaban sahabbai wajen goma kuma ya wannan zaman inda yake koya mutane sun fasala annabi sallallahu alaihi wasallam haka kenan mutum yakan iya cewa akan samu su malamai sukan ga inkarin ko rashin samun ruwa to amma mutuka mutum abu ya tabbata a gare ka hatta kuma malamai suka yi inkari gaba suka tabbatar ruwa suka dawo suka aiki da ita haka da kenan a takaice ba abin ne ba na ra'ayi ko abu illa bai daga cikin wajibi wanda zai bata sallah an bai ba iya cikin ashe mustaban sallah bai bata sallah amma cewa matsala su kan shi wanda suke shi manzon da Allah ya ko soka dan manzon Allah sifata da shi iya cikin yanda yake sallah to kage idan kuma mutun soki irin wannan zama kaga manzon da Allah ya ko soka ba kai mai yi ba kai ka bane kan umarni dan ba ra'ayi bane ba na ce fulita mahi inganci a duniyar musulmi cikin sahih bukhari akwai ruwaya haka bayan shi cikin ashabu sunan na na Abu Humayd ruwa ta zo dai a fitar da abin tabbatacce sanan ne a wajen malaman addini wanda suka san mai addini ba na bane sabo ba illa na magana wajibi ne mustahabi sauransu illa magana mahi yawa kan mustahabi ne ma'ana ba dole bane ba iya cikin dai abin da ake so a sallah a yesu dan cikakken koyi da yana manzon da Allah ya koke sallah amma bai cikin wajibi a ci sallah ta baci in ba a shi ba wallahi alam sai wanda yake magana tsakanin matan shi suna mai adalci kai ba daya tana abin da yake so daya ba ta yi an wani masala kamar ta diya ce fitin da wani danawa ya kyautata mun ya mun isa ne wannan bai mini dalilin wannan kun sai su bude kohar kenan zan ma wannan alheri in ma wannan kyauta ba ma wannan ba alhali dukkan magana guda ce nan sai zama ya mana umarni ta kullawa dulbain auladukum kamar da aka magana diya ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin diyanku idan aka kalmar adalci ka ahihi da wani akan wani kenan kan haka da ko mata da ta maka biyayya haƙƙinta ne da Allah ya ɗora mata ta maka wani abu da musamman a haƙƙinta ne da Allah ya ɗora mata ta maka na biyayya na mijinta haka ɗa ya kyauta maka ubanshi ya kyauta maka haƙƙi ne da Allah ya ɗora ma dukkan ɗan kan ma'ahin shi to wannan he wata ba ta yi ba wata ta yi wanda ta yi kanta ta wa za ta samu lada a wajen Allah bana ba hujja bace ba kai ka keɓance ta wannan iya kawo kowa ba ta samu ai wancan ta kyauta mini kamar ta wata rungo kyauta ba kawo wancan ba wannan hanya ta bude kowace ta zalunci gaskiyar magana don da gama ta gama ta ne bude kowace ta banna kuma wani hujja ba nasi da tabbata wanda zai baka cewa an ware mai kyauta maka adiya kamar kyauta ko ma kyauta ma mata ka ware ta kamar kyauta ra'ayi ne wanda zai ka maka kun san zai kai kai baroka dan zaka bude kowa ka kowa ta fitina kowa ta zalunci tunda wannan yaro ya kyauta mini wannan wannan mata a cikin mata na ta kyauta mini iya ba kai san ta ne ma kuna daban dai wannan in mata kyauta maka dai wani abin sabke wanda yake kanta Allah zai ba ta lada ta kyauta mamar ku ta amma a ce wai dalilin wannan ban ta kyauta maka ka ware ta ka mata abin da baka ma wancan a matsayin ka kai aka umarni ka adalci to anan ka adalci wannan ƴan mata ka ce ko ta komo ta gyara kai abin da ke so ko ko ka sake ta taƙiya a bin iya ruwa ko kai hakurin zama da ita tana kan santa sai ka zama da ita haka nan amma wannan ba hujja bace ba ka ce ka keɓance wata wani abu daban wannan wadda bata ma kyauta wal al'amari a hannunka ko kai hakuri kan galzara take maka ko ku in ta ɓace ka kira ma'aiwanta ka kira waliyanta ka musu bayanin halin da ake ciki inda daman gyara gyaran ma gyara kuma lamari gare ka ko haƙuri ko saki wallah alam sai magana ta liman iya cikin ruku'i ya jira mamu ya zawa ya jira don wannan malamai masu kawo magana yin hakan ko yin hakan madogara ta yin haka akwai ruwa ya tabbatatta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun sabai suke cewa idan aka tada sallah a zuhur za a tada iqama ta a zuhur zace mutum zai tahi bayan ta baki wanda san baki da masallacin Annabi sallallahu alaihi a Madina za shi bayan gari ya biya bukata ya dawo ya je arwala ya zo ya samu raka'a farko ta sallah a zuhur inda ke shanta bayan ta da iqama mutum za shi ya ji iqama za shi ya ji bakin sallah ba an ta da iqama za shi bayan gari wajen baki ya je biya bukata ta dan adam ya arwala ya dawo masallaci ya samu raka'a farko to wannan mai ba da labarin yake cewa wannan suna ga manzo Allah yana haka ne dan mutane samu raka'a farko to kashin wannan tunda an ƙara ruku'i to a fikin sahabbai a aikace manzo Allah ya ƙara tsawon tsawon tsayuwa dalilin wani ya samu ruku'i ya samu raka'a farko kenan dan mutum liman a ruku'i ya dan ƙara ka kenan ba laifi bane ba illa kai jimawa da kuma zai cutar da su wanda suka zo da farkokin da wani aka jima a duken sai samu matsala kuma a gada za mishi shi dan ce dan kaji dan motsi tsaka tsakiya ya dan ƙara kaɗan bai zaman to lahi dalilin wannan ruwaya ko wannan labarin da ambata muku amma kai tsawata za ta sa ƴan bayan su su sha wahala eh wannan shi ne magana kan haka ne sai magana kuzan da kuzin kuzin da kuzin abin da ake wani wasa ko a takaice yan uwa ɗiyan mata biyu ɗiyan maza biyu yan uwa ne abokan aka cana wasa da yan uwa ne dangantaka ce kuma dan tana arme bai ɗauke bai bata zumuncin su zumunci iyalan arme bai ɗauke zumunci tsakanin yan uwa amma abin da shari'a ta hana magana kaɗaitaka wani wasa da ya huce gona da iri zai kai ga taɓa jiki ko irin kaɗaitaka wadda kamar ya ce ka za su shigo gidanta ba a diko jikinta a buɗe alhali wannan bai halitta idan wanda suka shigo gidanta dole ta riya suturarta ɗan kusankinta suka ɗaya maza biyu ko mata biyu dole ta riya jikinta gaba ɗaya kamar tana waje ne a wajen wani wanda yake ba mijinta ba bai halitta kenan ta matse mishi ko maganar bayanar da al'aurata a halin zaman wanda yake kusankinta ne kuma ce wanda yake tabbashinta abu dan uwan mana ma'aikacin dan wadan ganin da ake cewa gaskiya bai halitta dole a kare haka nan eh assalamu alaikum lafiya lau alhamdulillah
muna da tambaya to bismillah
wai kaman bisa sallar magariba eh
sai muka zo muka samu raka'a ta kaji eh
to kuma wajen karatu in muka tashi kowa cikin wani eh ita raka'an nan tamu ta farko ita za mu maida ta ta ƙarshen nan ita za mu maida ta farko
eh
kuma akwai tambaya
eh ni ne na tashi na makara ban yi raka'a tsarin fajar ba da na tashi da ya waye amma rana ba ta fito na'am
Eh, ina tsakanin wasu
akai yana ba ta fito ba to sai eh, a takaice mai maganar shahar al'aura to shi da yanwa masa'adar shahar al'aura abu ne kware mai rigima ko mai saban a wajen magabata balle ta duniya hadisi so akwai ruwaya ta talga bin ali wanda yake bayanin wani yawan manzana tambaya yawan manzana sarrafa tambaya akan shahar mutum shi zakarin shi manzana ce ina mahabbi da atimin annabi ta wani ai gaba kace dan ka shahar zakarin ka gaba kace haka hadisin busara shi kuma ya ce masa farjo fa da tawadda annabi ya ce don da sha wanda sha al'aurar shi ya wallah na da sai guda biyu ne kuma sun bi su turuwa bangaren isnadi ko ne ba iya da isnadi wanda yake bi turuwa kan gama wannan ruwa ya malamin suka samu sabanin fa'inta kan mas'ala akwai masu ganin kurin cewa ganin hadisin talaka na farko ne na busra shi na baya cewa arwala ta rubu kuma masu ganin cewa wannan shawa kamar su irin su bin ba irin ta irin su albani da mawalla in su usaimin suna ga cewa a'a wannan idan ka shahawa da wata sha'awa ne shine arwalla ke baci wasu masu ce gaba ɗaya wata rore ba ko ma da kunan da mutum da shawar al'aura a takaice dai magana yan uwa wannan mas'ala ce mai sabani mutum da gangan kai shawa dan kuran an sabani amma kan kuskure ka shawa kan wancan sanadin wancan magadogon malaman ga ɗin su usaimin ɗin su abin matsin su albani suna ga cewa babu lahi matuƙa ba wata nuhuwa daban- ba wata manuwa daban ta sha'awa da ka shawa a rulla ba ta warwarewa wallawa alam amma da ƙaurace ka'ida gangan Mm. sai mai maganar mutum ya sama ɗunan shi ɗan shi sunan muhammad iya kama sunan shi amma sami sunan baban shi ya bai kama sunan baban shi shi iya kaman kenan akwai rashin ladabi ka kama sunan annabi kuma ka kama sunan babanka yan wa kullun shi addini ba da ka bane ba ra'ayi bane ba baka kiyasin yan wa da yan wa da bane shi addini aka dangana mu Allah kuma zan da Allah ya aiko ba yin shi da ka da kiyasi da lissayin dura a yi lissayi kaza kaza kaza ya yi kaza a haka bane ba shi sahabbai sukan sa maɗinsu muhammad abin da ya hana ta samu bismillah tukun bi kunya ta ce ku sa sunana an ga kakku alkunya da alkunya ta ku ce misali abul qasim shine ku annabi hana bayan haka babu cikin sunnar sahabbai ko magabata dan ka sama dan ka sama dan ka sunan muhammad kaga ce mishi baba ko babayi ko wani ko kaga mai alkunya dan ka sama sunan muhammad abinda suke manzon Allah ba sa kama sunan shi a gaban shi ya muhammad a ya rasulullah ya nabiyullah amma suna kama sunan ɗiya ko wani wanda ba shi ba in suna kiran wancan wannan daban ne don haka kenan kai ma misali ashi uba ba laihi bane ba dan mutum ya sunan ubanka can ka kama sunan shi laihi ne mun da muke gare a dan ya ka ce wani ai ba inda babanka da bai ka ce wani babanka bai cikin ladabin musulunci bai cikin ladabi a musulunci ka ce wa ka ce babanka wani misali adam ko zaidu ko amar ka ce wani ka ce babanka salim muhammad ko zaidu ko ahmad babanka bai halitta bai cikin da musulunci hata uwa duk da ba a ce ga alhin shi kaza amma abin da yake ladabin tsarin musulunci ka kama sunan ma'ahi da baba ko baban wani ko mamma ko baba amma cewa wani kai tsaye shi ake ga akwai ɗan ɗabi akwai al'adu ne akwai masu ganin a cikinsu ba kawai manema al'adunsu amma dai abin da yake aka aka kama sunan shi ne to kenan shi ma manzo Allah iya raye shi ne ba sa kama sunan shi kai tsaye ya Muhammad misali amma suna wanda ban nan ka sama ɗanka Muhammad ka ce shi Muhammad nan babu wani aibu babu wanda ya hana eh dan manzo Allah shi ne ka kira wa ma wannan ba wannan ba manzo Allah bane ba ɗanka ne ba manzo Allah bane ba sunan ne ko sunan Muhammad da dama akwai shi a sunan ba sunan wannan suna ne kurin baiwa ya ce ka mai ka kira shi a ce ka lashi shi ladabi ka ce babanka baba ko sunan babanka wannan ba dora maka ba kai ka ce ma sunan babanka baba amma ba dan an hana ba an ka a ce an kama sunan shi ka lahi kina takaice dai wannan ba wani aibu bane ba dan ka san dan sunan Muhammad ka ce Muhammad babu inda aka kawo masa dan sunan Muhammad ya ka canza mai suna to sai mai za ka sa mai sunan an ba ka kawo sunan shi ba ka tana wancan kin an wa takaice dai wannan gaskiya ba matsala bace ba yin haka kin na wata dai an gane assalamu alaikum na'am assalamu alaikum assalamu alaikum السلام عليكم السلام عليكم to a takaice dai kenan mutum ya kiran ɗayan shi ya sake layi in ya ga kaman sai mai maganar assalamu alaikum na wa alaikum salam
ya? kamar da ake yi in kamar kai sa kai su gida da ka kamar kai raka an kai mu kamar da ake yi kamar misali in ka zo kai su gida eh
yawa in ka ka tashi kai kabara kabaran ka ka tashi ne ko sai ka rike gaba ki daya kuma za ka yi wata sujada in za ka ina za ka zama ko za ka tsayuwa
a zan tashi daya mai raka da
na gane نعم السلام عليكم وعليكم السلام
muna tambaya ne game da wasa da ake haka da yatsu haka da sallah ne matsayin shi wasa da yatsa
ai irin wannan danna da ake tana kara eh na'am to ya zana na an yi bayani amma ko ban shi ba su shi da nake ta tsara mu da to shikenan assalamu alaikum
Alo, salamu alaikum.
wa alaikum salam Eh, malam, tashi lafiya.
alhamdulillah Yawwa, malam, muna da tambaya. Wai, kamar yaro, wai, kasar ya shekara biyu za ta yaye, shi ba wata matsala.
in yaro ya mi
Yaro, kamar kana shayar da shi.
eh Kamar wanda suke cewa wai daga ya ambaci ya ce mu nono wai yaro ran nan ya haramta musu nono sai ya fara sha wani to
eh kuma wai in ya shekara biyu sai ya yi ba wata matsala to
Aha, to.
to to sai yan uwa a takaice akwai mai maganar eh, raka alƙarshe ta magariba ya samu in zai ramu wannan sauran guda biyu yaya zai ya ramu su an wani mas'ala ce suka ce khilafiya da jimawa magabata sun yi maganganu a kanta akwai mai ganin misali ka samu magariba raka'a ɗaya akan hujjar faƙadu ko ramu akan mazhaba ta malikiya za ka kawo fatiha da sura a bayyane ka zamna ka yi tahiya ka tashi kuma ka kawo fatiha da sura a bayyane tukun ka zo ka zamna ka gama raka'a ta ukunka ka yi tahiya ka yi sallama idan ka ramu wannan shine a kan fikiwa ta malikiya wasu na ga a abinda kullum ka samu da liman shine harkon sallaka kuma ta ce fatawa ta umar bin khattab abdullahi bin umar kuma ta yi saukin gani ba mata matsala da yawa saboda menene cewa su kan fa'atinmu abinda ka samu ka ciko kenan wannan kawai zai imamu nawawi cikin mujamu cikin mujamu kenan imamu nawawi ya kawo bayanin imamu nawawi kan masala wannan ta Umar da ibn Umar yace kenan idan ka samu raka daya ta magariba tunda kullum abinda aka gawa maganar abinda ka samu da liman na harko zaka kaddara shine harkon sallaka to ka samu liman raka'a daya ta karshe me yake raka'a ta biyu ta magariba Fatiha da sura a bayyana ko a zaman ayatayya a tashi me yake raka'a ta ku ta karshe fatiha kadai za a kawo kuma a ɓoye wannan shine idan ka samu misali isha raka a biyu ta isha me yake raka a biyu ta ƙarshen ta isha fatiha kadai a asirce ka samu misali raka a ɗaya ta isha me yake raka ta biyu ta isha sai ka kawo raka ta biyu fatiha da sura a bayyane me yake raka a biyu ta ƙarshen fatiha wannan shine sauki kan abu wannan kun shi fatawa ta wannan wannan magabata na gaya muku wani zai gaya maka kama ka ra'ayin to ai sai ka ramu tun da can azhar kai a magarba ka bar fatiha da sura nan kuma sai ka mai tambaya shi mai tambaya idan ka zo ka samu liman a ruku'in wata raka'a misali ta farko ka samu fatiha ba fatiha ba sura ko wannan raka'a kana da ita zai ce maka ina ina da ita ya kai ka ce kana da ita ai ku samu fatiha da sura ba ka ka fatiha daga ba a takaice dalilin bin liman yan uwa dalilin bin liman ya canza maka sallah da haka a takaice kurin wanda ya samu wani sai magana mahi kari dan tana da alaka da fatawa ta sahabbai kamar da imamu nuhu ke faɗi ga wannan fatawa kinan kullum abin da ka samu da liman ka ɗauka shi naka da farko ka samu garba raka ɗaya me yake raka ta biyu fatiha rasul abai ne me yake ta ƙarshe fatiha kaɗai ka samu ishara ka biyu me yake raka biyu ta ƙarshe fatiha kaɗai a ɓoye wannan su ne magana mahi ƙari duk da su magabata ba sa cewa an kai wancan ta malikiya misali a ce baka sallah amma wanne yi wannan fatawa ta sahabbai a umar ibn umar sauran sahabbai ta yi ƙarfi ita ya kamata a riƙe wallahu alam sai mai maganar ya makara to makara in ka makara nan daga sallah ta asuba jam'i ya bar ka zo masallaci za ka yi rakatar fajar kuma daga ba ka yi sallar asuba amma idan ka zo masallaci misali liman iya sallah ta asuba kai ba ka yi rakatar fajar za ka iya bin liman kai tsaye ka bi sallah an an ƙare sai ka sake wurin da kai sallah a saboda ba su a dasa nafila ka tsaye farilla sai ka sake wuri ka zo ka yi sallah ka tara katar fajar wannan ya tabbata manzana sallah salama ya tabbatar da wani sahabi da ya hakan ta manzana ya hana sallah nafila ana farilla sahabin da ya zo sai ya bi sallah asuba daga baya wannan annabi kuma tabbatar mai da abin da ya haka haka kamata kai assalamu alaikum
Mun tashi lafiya.
alhamdulillah Wai mana tambaya muke wai lafila tana da kabdu ko ba a ji.
nafila nafila sai to
Eh.
eh to wannan assalamu alaikum na'am assalamu alaikum
alaikum
na'am
ana tambaya ne to bismillah kamar wanda bayan sallah ta ta gawa eh ba sallah ta gawa eh kai da kuke baya ba ni ba kuma kace karanta gidan kirkiri to naji na ga assalamu alaikum na'am na'am
Yawwa, alo malam muna tambaya akan maganar saki uku na aure.
eh Idan idan aka yi shi gaba ɗaya, wasu malaman sai su ce in aka saki da uku gaba ɗaya ba a maida, wasu kuma sai su ce ai ana gyara shi wannan sakin to ko muke so mu ji yaya yayi wannan magana.
na'am
Yawwa, a huta da shi.
shi yan uwa kullum abu guda ana kawa kusan da cewa mas'ala ce idan abu ya zo a wajen magabata babu namu ilamin hudu abin da yake namu ne kuma ta rage ga mutum wata fatawa ya ɗauka wace ga za ta hudda shi ta yi ƙari ya ake ta wani addinin ba zai zo ba wannan magana ta magana ana yawan kai a kawo- kai da kawo a kanta kan maganar saki kuma maganar saki uku a zama guda mutane su yi hattara wajen irin bayanai da suke a kanta don wani zai magana ma ya soke magana ko wanda ya ce ma misali ba ayin ko ya ce ma kafurci ne ko ya ce ma ya har- ya halatta haram shi ba mai iya ture maka abin da ya zo a nassin hadisi kuma ya inganta yan wa cikin littafi mahi inganci a cikin littafin hadisi kaf dama a ce maka buhari a ce maka musulun cikin sai musulun ba wani wuri ba daban ba za a kwaso a kawo littayi wuri wanda yake a hili kilar ba wani magana dubu a kan shi abdullahi bin abbas ya yi wannan bayani na cewa saki uku a zamanin manza- manzana yana rayu sallallahu alaihi wasallama saki uku a ɗaya yake wannan sahabi ne da annabi yake ma shaida cikin malami cikin wannan al'umma ya ce saki a zamanin manzan Allah yana raye uku a ɗaya yake haibar duniya ibn abbas ya ce bayan haka abubakar da ya hau haibar duniya ji ibn abbas ya ce sake uku a ɗaya yake umar ma wanda ya kawo abin haibar da ya fara mulkin shi shekara biyu ta farko a haka yake daga baya mutane abin ya yi wa ake yawan yi kamar da ake yanzu don shiga takamta da wasa ce na mai sake uku ko a yanzu abin ya maka haushi ka ce kudin ta saku na ko wasa da armi gaskiya ko wasa da armi ko a yanzu to umar sai ɗauki mataki ya ba wasu sabai shawara ko mu ɗauka gaban nan duk wanda uku mu ɗauka uku ne kaga daga wani magana ka san kenan akwai wani abin da ban yi gitto da abin kenan ba haka bane ba inda haka annabi ya ya nemi shawara su yayin shawara suka ce to shikenan suka ce a ɗauka Shi kuma shugaba ne iya iya hukuma ladabi ga al'umma shi wannan ladabi ne umar yayi yace zai ɗauka uku ibn abbas yace daga nan umar ya ɗauka uku ka koma cikin littawai in salamun da ya saura maka kaga magana na irin cikin fitar bari na maganar cewa in shari'a imam nawawi na musulmi haka amma bayan umar ya koma ga Allah sai na ali da yawa khalifancin shi wannan abin tsaye da shi bi ci gaba da hukuncin umar ba dokan uku a uku a ɗaya doke shi kamar da manzo Allah yi dan wanda haka abin da manzo Allah ya bar duniya kan shi ga Abu Rukana ya mata take uku cikin suna bidiyo da cikin wurare da ya tabbata cikin ashabu sunan ya zo annabi ya ce mai data ce rasul da uku na mata manzo Allah ya ce mai data wannan yan abu ne a hili dole kama wata hira hira kama hira da ku a ta wasa da hankalin mutane a kama ta ruwa bata inganta ma makata a ce kaza ce a ture abin da inganta da ra'ayi shi lalle can da ma ku sabani kuma sabanin kuma a wajen malamai na magabata dan haka bari sabani mutum malamin zai iya cewa ne gaskiya na haifa nutsuwa da wannan wannan babu su kanka in hannu zuwa da fatawa ce suke uku ne wani ce maka shi ya amince da haka nan amma ka soki ban da ya ce kaza ne shi ne babu babu damar suka ka abun wannan magana ce an wa nasi ne a rubuce wanda bai turuwa duk mutum ya ƙara hirar shi ya kai ka bai iya tura abin illa kullum ya magana hatta kai shiga barin hanya domin yin soki abin ka soki sahabbai ne zuwa ga mazan da Allah ya kosu su ga bayanan illa shi na mana in ba a tuhuma alƙalai masu wannan magana domin alƙalai su suna aiki da abin da sha mazhaba ne mazhaba tana kan wani magana ta malikiya in kai uku uku ne sai ta arme to amma kan bangaren mai fatawa wanda a can da kiman ba kowa tafaki akan abun ana ga ba mutum fatawa ana doka a daya in yi so a yi sauran igiya saura wannan nasi ne wanda mai sabanin magabata mun ha gaskiya muna muna dokan ra'ayin ko fahimtar nasin karara wanda manzon Allah ya bar duniya kan shi uku a zaman ɗaya yake duk da laifi ne bai kamata kai ba a hukuma ce za a laifi ne mutum ya rika abin da ya saba sunna amma idan mutum ya doka a daya babu wata masoka babu wani aibu ka sha abinci ba almi bane ba haramu ne to manzo Allah ne ya ga haram manzo Allah shi zai hukunci haka nan kuma ibn Abbas ne kuma a littafi mai inganci ba kwashe kwashe ba haka kuma mutane su yi hankali da eh kusan sabani akwai sabani malamai mu muna kan kaza eh wannan ba- ba su kanka amma ka ce wannan aibu ne wanda ya halatta ma ya ya ya kaza wannan shine aibu shine kuma kuskure muna fata yan uwa za su gane magana ce mai sabani mu muna bada wannan fatawa da ta tabbata manzon Allah ya rayuwar shi ya bar duniya kanta abuka ya bar duniya ko sabani haka yi abin da manzon Allah ya aikata a rayuwar shi ya bar duniya da abin da Umar kaddar Umar yayi akwai akwai- ɗaya ne Umar dalili ne ba abin da abin da manzon Allah shine a gaba Umar bai ture abin da manzon Allah ya a rayuwar shi Umar shugaba ne ya kan wata ukuba kuma daga bayan sauran sahabbai ba su doka akan haka ba zan sai da na Ali haka yan uwa bane wanda ijtihad malamai ne wanda suka yi da haka gaskiya magana mu muna bada wannan fatawa ne kan wannan hujja mutum ko da zai faɗi magana ce mu na mu kurin faɗi ne kuma ga wuraren nan ba wani kwashe kwashe bane ba wuri ne mafi inganci cikin littawan addini aka wannan labari muna fata yan uwa da mun muwafaka ku ku mutane kullum muna magana yan uwa mutane wo me yasa mutum zai yi abin da zai sa armanci cikin mushkila kai ka san kana cikin wata al'umma wanda ko mazhaba wanda suna ɗauka uku uku ne to me yasa za ka je kai abin da kama rigima tsakanin kai da iyalanka ko bangaren mata bangaren waka ce suke yayi ba koma wani shi ana komawa ina dalili mutum mai hankali saka shi kullum na wannan bai kamata ba mutum mai hankali ka saka ka cikin wani mushkila ka sa abu wani ga matsalar shi ka je kuka to me yasa ka shiga uku me yasa tunda kai aka baka dama ka yi daya ka huta in ta koma gaba daya ka kenan su ma mutanen akwai layinsu wanda suke irin abin suka dama gaskiya wani yi maka abin zai baka haushi kamar kamar kamar inda umarkin ka ce ta sako sai ka mutum da hira sake da kina ma ƙara miki na miki kuma ka zo na uwa zo da daren uwa mai wani irin ra'ayin ka tausaya mishi ma mutumin da wasa ke arimi wata ka hira wata ka hira wace kurum na mai saki shi mai shi mai saki hannun shi ko mata ya mata da ce na ƙara miki ma bayan mata da ce na ƙara miki biyu mai da ya komo iya biye biye iya neman mota kaga irin wannan kaga su ne irin wani abun ya ba Umar haushi kaga sai akwai abin haushi shi ne ba Umar haushi abin da suke yi yace zai dauka uku wannan zama ukuba ne kuma ko ko a yanzu Allah wani ya maka abin kace ta sako saboda akwai rishin ba mu armiyar daraja da wasa da armi kudin kaman ka wasa ko sake uku na maka sake uku wani daidai mata ya da kara mata mawai kurin da hira kaga wannan wa akwai rishin mutunci da wasa da armi gaskiya magana na haka kenan irin wannan mutane ne Umar ya tsaya ya musu wannan hukunci ya musu uba ta haka ta haka yana amma idan aka ce a koma to me ga gaske halicci na arma wannan muna faɗa fatawa manzon Allah ya tabbatar da an yi a gaban shi ya ce a ɗauka a ɗaya haka an manzon Allah ba- ba wanda ke shi hukuncin da shi ne gaban na kowa wannan kuma shugaban na iya iya ladabi ga al'ummar shi na wata an an gane Allah ta miki mai abin da ana ta kullum magana kan shi shi ne mutum ya kaurace ma kan shi shiga cikin irin shubha gaskiya Allah kiyaye sai mai maganar eh, kabarar eh, eh, to shi dai mai magana dai tara muna magana tara katar fajar idan ka zo za ka meki kai in ka zo an yi sallah an ƙare ta asuba ana ka zo ana sallah asuba za ka bi liman an ƙare ka yi ta kuma sake wuri an kuma ta hudu ma ta ta biki biki ta wata ko ina ta ta lokacin wallahi yayi yake asuba kuma yake yi ta kuma kun kai sallah asuba manzala manzala ya makara manzala ya makara sallah asuba da ya tashi bai barka ta fajar ba amma sai da yi ta yi kuma sallah asuba wannan shine sai mai maganar kabbara ta istira kai wannan yan uwa malamai suna ga zahirin nasi karar kai kabbara ta kun ka tashi an za ka taso daga sujada ka yi kabbara ka zauna ka tashi kun kame gitsi wasu daga a an tashi ba kabbara kamar na ga kamar na shi kamar su bin ba zarin wallahi ya ga cewa duk ɗaya ne ko kai kabbara daidai tashi bayan daga sujada ko kai kabbara bayan ka zauna wannan dai bai zama matsala din da kabbara da an yi ta wallahi wala sai maganar eh, shek- mace yayi a shek- a yayi yaro shekara biyu yar ruwa ta gaje musulunci ya bada dama har shekara biyu a yayi yaro ba ba matsala bace ba kuma cewa yaro in harshe in harshe nono fashin ana shirme na hira banza ce ma da yaro ya baki da wuri ya ce a ban nono kuma a ba shi nonon shi kurin ba wani matsala wani hira ce da mutane wa shi nono ya zama haramu ba a ba shi nono in ya ce a ban nono ya nono zai zama haramu nonon shi halaka ne a ba shi nonon shi in ya bukata kuma kai yaro har shekara biyu ba lahi bane ba illa an ai kasa shekara biyu ma in ta kama shekara ɗaya ma ɗaya da rabi ta kama da ba lahi bane ba shi ne shekara biyu ƙorin ruwa ce aka bada balle lokacin rabuwa da mace hukuncin shayar da mace shayar da ɗa ko biyan kuɗin shayarwa shi na ka iyakar shekara biyu amma yaro kuwa ce nono a ban nono mama a bashi nono ce sha in ya bukata kurin sai magana ta eh, magana eh, yana ga sai sallagawa wanda ke ba sallagawa shi ma zai yi da liman yayi ya kabbara ya fatiha ya kabbara ya wa'adun salatu ibrahimiya ya kabbara ya addu'a ya kabbara ya addu'a kuma sallama da liman shi ma ka zai ba bambanci dan wannan ga wannan shine da ga a takaice eh, ina ga shi dai kamar ganin kama shiga lokaci da yawa lokacin namu yayi muna fatar dai Allah ya albarka cikin abin da aka yi illa magana addu'a mahi gajarta cikin sallar gawa in ma baka iya ba Allah magfir lahu warhamu Allah magfir lahu warhamu amma da zaka yi ka iya Allah magfir lahu bayan kabara ta farko kai Fatiha kabara ta biyu kai wa annabi salatu ibrahimiya kabara ta uku zaka ce Allah magfir li hayyina wa mayyitina wa hadirina wa ga'ibina wa dhakarina wa unsana Allahumma man ahyayta wa minna fa ahya al-islam wa man tawaffayta wa minna fa tawaffahu ala al-iman Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillna ba'dahu wannan shi zaka yi wannan takaice dai wannan ina ga kabara ta uku da ta hudu haka za a addu'a yan uwan Allah kai mu shiri na gaba ganin lokacin da mai ta muna fata Allah albarka cikin abin da ya kana daidai da ban ladan gaba da kuskure Allah gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh